إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara hadurinmu a markas ahli sunna da jama'a wanda ke ungwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata biyu ga wata na muharram na safar biyu ga wata na safar hijira shekara hudu da arba'in da shidda wanda ya dace da shidda ga watan takwas dubu biyu da ishirin da hudu yau sha Allah za mu ci gaba da karatun littafin fikir suna na sai da sabiq yau za mu darasi na 20 daidai insha Allah a wannan littafin muna cikin babi na babul wudu na arwalla kuma mun zo magana abin da yake warware arwalla mu ambaci ɗan bayanai abin da suke warware arwalla a baya irin su wutsari irin su bayan gari irin su iska wannan abin da yake walwale a rawalla din da an bato mai shi haka wanka ne su mazi su waji duka wannan suna warware a rawalla kuma mun magana ta barci mai yauni wanda kenan ka yi barci da baka san ba abin da aka yi daga baya ka dawo wannan shine barci mai yauni wanda yake warware a rawalla sai gushewar hankali da su ma ne wani aka ce bugon aljani ne ka ca borin jaki ne maye ne ko wani magani duk abinda zai hudda maka hankalinka shi ma in ka dawo hankan hankalinka sai ka sake arwala wani shi ne bayanin da muka yi a darasi da ya gabata ci gaban abinda yake warware arwala shi ne ce masu farji biduna ha'il magana ta warware arwalla idan ka shayi farjinka ba tare ba da wani shamaki kun san magana warware arwalla da shan farji tana da maganganun magabata za mu karanta shi akan fiƙihun da ya kawo ya kawo ta masa'alar duka dubi ya kawo amma ya kawo kan zaka ga layin abin da yake warware arwalla shafal al'aura mace ko namiji daya a bayanin da za mu ji kan abin da ya kawo abin daga baya za mu tattauna magana insha Allah wannan magana don yanwa a wajen jammu suna kan warware arwalla in aka shayi al'aura shi sa kawo shi a wannan menene kamar da asalin daman jigon na tayin fikin sunna da abin da zai kawo maka zai kama ga dalilin shi da ya sa ce kaza ne na ce wani lokaci zai zama to dalilin zahiri ne wani lokaci kuma fikin shi ce akan masala da abin da ya fahimta kan wannan hujja da ya kawo maka karkashinta ya fahimci hukunci kaza yanzu da mun ji ya yi maganar tarjamal shafal al'aura biduna ha'il ba tare da shamaki ba kinan ba wani hijabi ka taba al'aurarka hannu da hannunka da jikinta illana suka ce masulin suna nihin dai shawa ta hannu ba abu shi ya ce lihadisi busrata binti sufwan radiyallahu anhu ma annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala من مص ذكره فلا يصلي حتى يتوضا cewa busra bintu sufwan ke bada labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man masa zakaru fala yusalli hatta yatawadda duk wanda ya shawa al'aurar shi kai ya salla har sai yayi wata arwala hadisin da ya kawo ya kawo hujja da shi wannan ruwaya imam ahmad abu dawud tirmidhi na sabin maja san kawo ruwaya kuma wasahahu tirmidhi kuma imam tirmidhi ya zo da wannan ruwaya wa qala al-bukhari imam al-bukhari ke cewa wa huwa asahu shay fil bab fil bab shine mai inganci na ruwaya fil bab a wannan babi to idan malaman hadisi ke irin wannan magana suna cikin mas'ala sai a ce haza a shan fil hadar bab ko fil bab ba iya nihin ba a yanzu nan magana biyu ce kan warwarewa da rashin warwarewa yanzu baban mai muke ciki baban warwarewa a hadisai da suka zo wanda aka hujja da su kan warware arwala wannan shine mahi ingancin hadisi Imam Bukhari ba iya magana ba da warwarewa rashin warwarewa ba a masalar da ake ciki ta warwarewa don hadisan da suka zo kan a sake arwalla a shafarji wannan hadisi shi ne mahi ingancinsu magana kenan sai kuma warwaru aidan imam malik wa shafi wa ahmad wa gairu wannan ruwaya imam malik ya kawo ta haka imamu shafi ya kawo haka imamu ahmad kuma nan magani da aka ce imamu bukhari ya ce kaza kaka ɗauka wai za ka samu hadisan cikin littafin shi a bai cikin sayar bukhari iya magana ne matsayin hadisin amma ba iya kashi ba a cikin littafin shi ba ne ba a bai cikin littafin imamu bukhari don ka taɓa buhari hukumci kan hadisi ba ya kashi ba ne ba ya hukumci akan yan hanyar hadisi ba shi bai kashi cikin littafin shi ba ya ce wannan ruwa imam malik imam shafi imam ahmad wa gairu da ma wasu malamai wanda ba wannan ba sun zo da wannan hadisi wa qala abu dawud qultu li ahmad abu dawud da filita sunan mutum ya ce na ce mai imam ahmad bin hanbal ke hadisi busra da su bi sai hadisin busra bayan ganta bane فقال بل هو صحيح صحيح حديث تبس تبت ما دي انغنتش وفي روايه لاحمد روايه امام احمد والنسائي امام النسائي ما قال روايه شي ما دي ان بصره daga بصره kin انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويتوضا ويتوضا من مس ذكره wannan shi mana hadisi ne daban wanda kenan imam ahmad imam nasai sun kawo shi ta ce ta ji manzana sallallahu yana cewa ya tawadda mamasta zakaru zai sake arwala kan duk wanda ya shaye zakarin shi ya sake arwala wa hada ya shamalu zakarar nafsi wa zakarar ghairi ya ce wannan shahawar zakari da aka ce ta warware arwala da naka da ma na wani ba sai naka ba وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء وانا رواية ودا تكي وانا لفظي na abu huraira radiyallahu anhu yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man afada bi yadi ila zakari duk wanda ya shafa ko ya meka hannun shi zuwa ga zakarin shi al'aura shi kenan laisa dunahu sitir babu wani shamaki kenan babu wani wando babu wata riga hakkar kai tsaye babu wani shamaki tsakanin al'aurarka da hannun da shi ne ake magana tun har kuma ka zama wani ba da wando ba ta sama wando ko sama riga a kai tsaye ne ake magana dukkan ban da ake ya ce to annabi sallallahu alaihi ya ce duk wanda ya meka hannun shi zuwa ga hatsarin shi laysa dunahu sitir babu sitira babu hijabi tsakanin faqad wajaba alayhi wudu arwala ta zama wajibi akan shi kenan zai saki arwala rawahu ahmad wa ibn hibban wal hakim masawi huwa ibn abd al-bar ma ibn sakan هذا الحديث من أجود ما روي في هذا الباب shi kaga imam bukhari shi wanda ya ci asali hadar babu na mamasa zakarau falayu salli hatta ya tawadda shi imam bukhari ya ce wannan shi ne mahi inganci kan wannan babi amma shi bin sakar ce wannan hadisi na mana afada biyadihi ila zakarihi laysa duna wasitar faqad wajaba alayhi shi ne mahi kyawawan abin da ya zo a wani ruwaya in ji bin sakar kenan kowa shi ba ruwan lahi ta wanda duk dai magana ce dai ta warware alwala ɗan an shayi al'aura ya ce wa fi lafazin shafi imam shafi a lafazi da ya zo da shi ya ce idza afada ahadukum bi yadihi ila zakarihi laysa bainaha wa bainahu shay falatawadda duk wanda ya shin da ya sa hannun shi zuwa ga zakarin shi babu wani hijabi ba wani tsakani kai tsaye da hannun shi to ya yi arwanda wa an amur bin shu'aib an abi an jaddi radiyallahu anhu shi kuma ruwaya da yazo da ta ayyuma rajulin massa farjahu duk mutumin da ya shahi farjin shi falatawadda ya yi arwalla wa ayyuma mar'atin massa farjaha duk matar da ta shahi farjinta فلتتوضا يا ما تيار ولا روى أحمد wannan shine abin da yake mas'ala ta warware arwalla idan aka shahi al'aura ya maka bayani amma ka lura da cewa mu cewa dan ba hijabi kai duk da shi anan ya kawo zakarahu aw zakar naka ko ta wani wannan mas'ala ce ta saba ma zahirin nasu idan mun dibi nasu karara cewa man masa zakarahu zakarin shi nashi hadisin farko ko na biyu wa yatawadda man masa zakarahu shi ma dai nashi na uku man afada biyadi la zakarihi kakan zai baba da wani wannan malamai suna da fiye kan mas'ala tun da aka ce naka ma ina nan kaza kaza wannan dai babu da kuma da mai tabbata sai ga cewa babu zahirin nasi da ya tabbatar da na wani duk da akwai masu ra'ayi ne fahimta ce ba zahirin nasi bane ba wanda ya kawo magana na na wani ba naka ba karkashin wannan malamai ke kawowa kusan wasu ke ce kai wai har mace idan ta wanke yaranta ta taɓa zakarin shi ta wuri haka suke masu wata ra'ayi su ce karami ko babba don da yana ga wasu mini aka magana ba ta so ma ka kawo magana yaro a kan warware a wuladan an sha wasu ta wanke a wurin shi shi ne yana wani ke cewa wannan mas'ala da suke kawo ya ce duk ba wata ruwaya da ta taɓa zauwa an san ku abin da sananne yadda uwaye mata ke wanke wutsarin ɗiyansu ba mai kawo maka hadisi ko guda wanda ya ka annabi ya umarci mata in suka wanke wa yaran su tsari su wani arwala ba ta baka babu shi a shi kowane ra'ayi ne na wasu malamai Allah ka wata musu cewa in aka wanke wa yaro ma ya mace ta sake arwala gaskiya ra'ayi ne ba kuma wata madogara ko kwara kan shi gaskiyar magana ra'ayi maka ba ta Allah ka wata musu yanzu masala muke ta warware ku karshe a sai da sabiq da muka diba yarin jayar da warware arwala an ka shi al'aura amma sai yake cewa adalci malamai ɗalibin ƙayyim قال حازمي على الحازمي هذا إسناد صحيح أما يتي وير الأحناف باون حديث أحناف su kenan hanafawa suna ga anna masar zakari la yanqudul wudu'a shawal al'aura ba ta warware alwala da hadis talib bin ali yace anna rajulan سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يمس ذكره يمس ذكره هل عليه الوضوء فقال لا إنما هو بدعة منك قال لك يا شيخ متين يا زو انا متن tambaya kamar tambaya rasulullahi me matsayin mutum ya shahi zakarin shi al'aurar shi kenan hal alayhi wudu shin an dora mai arwalla ta zama wajibi kan shi manzana ce la a a babu arwalla a kan shi ya ce innama huwa bada'atun minka ai al'aurarka gaba gace kun za ka kashe wata gaba kashe ta tarori ɗaya ce da sauran gaba abuwanka ina ka shaye wasu kaga ko cin daga kokawarka haka ya ce a wannan ruwa rawu da hamsa kuma sawa shi ibn hibban qalibul madini ko ahsan min hadith musara kaji shi kuma ɗaya cikin malaman bukhari malamin bukhari shi malamin bukhari malamin ali madini ibn madini malamin bukhari shi ta yi wannan hadisi na falin na cewa ba ta warware ba ya za ka sake arwallah kamar ka taɓa sauran gabaka ne ce ya yi ma kyawo a kan wancan hadisi wanda ya shahara da marmu kare ce a sauran shi ba wacce wannan ya yi wancan ma kyawo a wannan shi ne rikici ko saɓani da malamai suka yi ta yi kan wannan mas'ala lallai jammu na malikiya shafiya hanabila suna kan cewa duk wanda ya shawa al'aurar shi ta warware mace ko namiji duk da cikin malakawa akwai sunu shi ya bar malika nan iya gaba wani dalili ya yi da wannan magana ta warwarewa in kai ba magana warwarewa don ka shayi a wurinka wannan in muka ɗauka can sama kamar ibn munzir haka shi sana bin taimiyya hata su usaimin hata usaimin duk da bimbar iya tare da ra'ayin masan tawarori na usaimin da cila babu wani magana warwarewa shi kamar albani da mahalla shi iya kan cewa hadisin talk na cewa bata warware ba amma in ka shafa ba wata sha'awa kurin haka sha'awa ce kai ba wani sha'awa ba a ranka daban na sha'awa a rolarka tana nan haka kan shi albani yake kan wani magana haka shi tana ibn taimiyya haka ibn munzir su usaimin duk akan haka suka rinjaye da wannan magana ta rashin warwarewa kan wannan ruwa ta talga bin ali sadaka ta ɗauko su da tawan ya ce maka tawarwar su ce ba tawarware ba magana su malamai suna gama wani ruwayoyin institute yin arwalla da annabi ya ce a yi alal istibab na mustahabbi ne ba wajibi ba ta wani ya dama dama kaga wannan dai me yasa yake saki me matsalar ka saka dole wani irin wani idan wani daga cin ya zo kurin ka yi arwalla shi lahiya amma wani bai samu dama yau gobe ba kace ba kace ba bai arwalla ba tun daga ga dalili kuma na abubuwan da gangan kakka yi ka yi a saman al'aurakan kai saman suturakan mashi gina ba ka so sa amma zai yi mutum cikin kuskure ko balle lokacin wanka ko wani abu ya taba shi da gaskiya babu wani abu zahiri mai karara wanda yake ce kada hanyar kurin tawarwaran fahimta ce kan mutum ta samu dabi ko wani kuma ya wani ya kayi wani ya kayi shi illa tarjihi ke wani wasu malamai su rinja da wancan kamar kan jamu cewa tawarware wani su ce ba tawarware ba to kaga nan da ya ɗauka kan mustahabu ya kayi ya ka sake alwala a kan istibab shi yake wannan ya sa wata abin karanta ta ibn jurej da sufiyan al-thawri ibn jurej iyakan mas'alar kuma malaman tabi'in iyakan mas'alar arwalla ta warware don aka shaya al'awar sufiyan al-thawri ya ga suna tattaunawa sai shi ne ake cewa sai shi sufyan sauri suna tattaunawa shi da shi da ibn jurayj ya ce tunzun da kake cewa idan ka shahi al'aurarka aure ta warware ya ce idan ka sha ka taɓa mani aure ta ɓaci ya ce a'a ya ce to da mani kazamta shi ta al'aurar wace ne kazamta kazamta ce sai ibn jurayj ke ce ma sufyan ma alqaha ala haka zaka illa shaytan to wannan shaytan wannan da abin sa ranka wannan iya cikin tunanin shaytan ne ya samu kanka nan menene ka koyi mamaki shi anan ba iya yin ba abin da ke ni a yoshi ana kawo sunna ka kawo na ra'ayi a na shi sunna ra'ayi ne kawo dan da shi kawo ya tankari sunna shi ya kace kakan garuwaya shi anan lahin su dan ruje ke wannan wannan ra'ayi shi ne ana ka sunna ka ra'ayi kowa ya ba magana ya da sunna shi junani da hujja kawo cikin annabi sufyan ba ya hujja da ruwa ba inda ruwa ya kawo tar bai ga haka inda ruwa ya kawo shi bai ga haka kenan ra'ayin shi ne ka mushi akan mas'alar to shi zai ce wannan abun shi ne wacce ba da sa ku nuna tunanin illa shi da kun shi ne sa ku nuna tunanin ka tankare da wannan ran da abun dan shi ya ga amma inda hadisi ne kawo da talaka bai ga haka tunda kan hadisi ya kawo shi kamar da yau kana Abu Hurairah da Abdullah bin Abbas kan mas'alar na tawadda mimma masal nar mimma masal nar annabi ya ce ku yi arwalla kan abin da wuta ta shafa wannan mas'ala ta sa duk da abin da farko abu haka annabi abin ta hujjar mansukh daga baya to ne ibn abbas sai abu hurairah kawo labarin sai ibn abbas ke ce ma abu hurairah kurin yanzu daga ruwan kurin daga ruwa ta abu ya zama da ya tangar shi ta kai yaro daga yau cika annabi ya ce ka ƙara kamar ra'ayi ban nace annabi ya ce ka ƙara kamar ra'ayi mai kai daga yau ana kama hadisin kamar ra'ayi wata bai ta kaza to shi ma nan jori ibn jilal ya wasu bana magana gani shi ya kame sunna kuma shi ya kawo fahimta shi kan mas'ala amma gaskiyar magana wannan mas'ala ce khilafiya amma malamai jamhur suna kan saki arwala wasu kuma ga kamar su ibn taymiya su usaimin su ibn munzir ibn sa'labani suna ga cewa gaskiya dalilin wannan kamar da shi bin madini cikin malaman imam bukhari ke cewa ruwayar mata wannan ta karka ta haiwatan ta busra wanda aka ce ta yi inganci kan masala warwarewa to shi ta yi a wannan ya yi wancan kyawu nan ya kace to ibn madini ya saba kamar albani saba wannan bukhari ya saba wa ibn madini malamin shi a na ga muku rako imam bukhari iya magana akan hadisi da ya zo an magana hadisai da yawa don magana da magana sun kai hudu ko wanda ko da iya magana akan man masa zakar wasu da tawadda duk wanda ya sha al'aurar shi ya ya wannan duka sun haka su daban-daban to wa'annan hadisin yake magana shi Imam Bukhari wanda suka kawo warwarewar alwala in aka sha al'aura hadisin ne masu magana a su ne na musuraye ko ne ba iya nihin ba wannan na madini ko na wannan na talaka bai karanta ba a shi imam bukari ya magana akan hadisan da suka zo wanda kaurwarewa na wannan musala shine ya inganci na shi ibn madini shi kuma iya magana akan bi shi ibn madini iya ko hadisan guda biyu na busara da na talib bin ali a su ne yake gamawa yake cewa wannan na talib na shi warwarewa ya yi kari ya yi kyawo akan na warwarewa shi ne magana su kenan kowa da inda ya tunkara Allahu a'lam shi dai muka koma wajen masu sai mustahabi ne kakan huta kun mustahabi sake alwallai in ba dama ba a yi ba sai na akwai madogara Allah ka fata musu kama da sai yanzu kuma zai maka magana ma la yanqudu alwudu'a abin abubuwan da bisa warware alwala zaka ce me fa'idar kawo muna magana abin da ke warware alwala nasa zaka zano abin da bisa warware nan ba duka ba a zai kawo wasu abu yake cewa a hababuna an nushira ila mazan na annahu na kada lodo wannan magana ya wani baban ya ce na so ne in yi ishara ya maka ishara kan wani abu wanda wani zai tsammani ko a wajen wani iya warware arwallah shi kuma bai warwarewa shi a nan sai da sami ko da akwai a wajen wasu malamai ko ta masa ba ya so gama shi wannan abun bai kan abin da ke warwarewa ko da iyawa ya shahara an san shi a wajen wasu wannan abun ya warware Allah to shi ya so kwanta maka a bai warwarewa shi zai kama kan wasu ababe wanda ba sa warware Allah yace shine sai ce mai yace maka ahabbana an nushira ila madan an nulaka da wudu na so ko mun so mu yi ishara mu yi nuni zuwa ga abin da ake zato yana warware alwala amma walaysa binaqidin amma bai warware alwala yasa li'adam wurudu dalil sahih dan rashin zawwal dalili ingantacce ki zai wasu ce ya warware to babu dalili ingantacce da alwallar ta warware akan waɗannan ababe wanda suke tsammanin suna warwarewa babu dalili ingantacce yumkin an yi awwala alaihi zalik wanda zai yi a dogara kan shi babu dalili ingantacce wanda za a dogara a kan shi kan warware alwala sai ce maka bayanin fi ma yi to ga bayanin zai kawo maka wasu ababe da suke warware alwala da ba sauran arwallah amma wasu na ɗoka suna warware arwallah zai kama da gidansu zai kama ƙababa la musulmar hasi biduna hali shafal mace ba tare ba da wani hijabi kai tsaye ka taɓa fatar jikin mace wasu na kawo da karanci wasu aka dalilin da ta ziya na nasu da shawa buge da shawa in wata da shawa da wala makasir duk dai irin bayanin ka shawa da ne shawa ta warware ka samu ko baka samu ba ka shawa ba ne shawa in ka samu ta warware in baka samu ba ta warware ba kwarai sun ya haɗa abin malkiya suna raba shawari suke cewa akwai shawa ka ne jin daɗi kuma ka samu jin daɗin ta warware akwai ka shahi jikin mace ba niyyar jin daɗi kuma ka jaɗi ba ba ta warware ba a ba kai nan shi ta kashe amma ka ji daɗi ta warware a saka cikin ba da ke haka sai kawo tunzi dai shi zai zai ga maka magana taɓa jikin mace ba wani abin da yake warware arwala ku gane na ya cayi taɓa jikin kai tsaye ba magana ba ba kuma babu wani ka zane ko na abu da bankun da kai tsaye ka taɓa cikinsa kuma nan zai maka maganar ba kakkace wai wancan da magana ba magancin daji shi nan ta dogara can abin da ke warware a wala ko a ko ta musiko nan kenan ko da ka ji daɗi in dai ba sha'awa kai inda baka dogo ba ko da ai da ya ce mutum ya taɓa matar shi ya taɓa ya kuwa sa ambrasan ta ce wala ya ce bi daɗi ba ko da me kashe ma ya ambrasan na ta kuma da ji daɗi ba da man nan iya magana ba shi nan ba ruwan shi wani jin daɗi inda baka dogo ba ko da ka ji daɗi in dai ba abu da aka huda abu da ke wadda Allah Allah tana nan ko da ka ji daɗi zai karɓi da ne la musulmar a cikin ala shahar mace ba tare ba da shamaki ka taɓa jikinka bai wurin da Allah bai da ne yace fa ana aisha ta radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qabbalaha wa huwa sa'i wa qala إن القبلة لا تنقض الوضوء ولا ولا تبطل الصائم كاجي تجي أنا صلى الله عليه وسلم يا شاهدة معناك يا سنبنشيدة يا أزمي to ba na faɗa ba da ya sumbance ta iya azumin sai ke cewa innal qubalata la tuqudu ai shaha sumbanta da mace ambarazan mace ta ambarazan ta bai walwala alwala kuma wala tuska da sa'in kuma bai bata azumi kashi na kai tana kashi na bani ta zama ibn azam to wai idan ka ce wai masu ya bashi dadi ce tunda ake mutum ya taba ambrakan mata shi ba da lejin dadi ba ya ambrakan ta ai ta masu na wurin shawa ne wurin jin dadi kuma ka ce annabi ya yi sallallahu wata ruwa mata ce ya yi arwala ya yi ambarasai na yi sumbance ne kuma zai masallaci ba ta sabar Allah ba zai masallaci wuce kenan nan matukara matuka ba abin da aka hudda na sha'awai ke daga mazi hoto bayan makare mazi ba ra wanda amma in dai ba abin da aka hudda kurin ka shahi kayan kasa mata ko taɓa jikinta haka ko ba an gaisa ba wani abu da za a ce wai a rola taro don ka taɓa jikinta wannan shi ne magana da yake shauga mata maka maka wacce hawa ma ta sha'awar ta ambarasi ta sannan ma'ana yin talamun na mace da munshi akhrajahu ishaq bin rahuya ko rahawi malaman lugha da malaman hadisi ne suka rahuya usta rahawi shi ma malamin imam bukhari wa akhrajahu aidan al-bazzar bi sanad jayyid wannan riwaya al-abd al-haq la a'lamu lahu illatan tujibu tarkahu ni ban san wata illa da za a ce wannan hadisin abu da ake da shi a ba ya da wannan annabi annabi ne zaka zani ci wa anha wa tarwat aisha kindi radiyallahu anha qalat tace faqat rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin min al-firash tace wata rana na annabi na gidanta ta neme shi akan shi mura ta bata gan shi ba falta mastu sun rika dalaman shi cikin duhu ne babu lantarki babu tala sai take dalamawa cikin ɗakin naki fawadatu yadi ala badan qadamai sai hannuna ya kai cikin ka cikin mana cikin kawoshi kan tayin kawoshi tayin kawoshi kasa cikin kawoshi wa fil masjid iya masallacin a kasan ɗakinta da masallaci ga meki daga hautar shi masallaci to tana lalama cikin duhun kenan iya rabi kenan iya cikin masallaci amma gab ɗakin yake iya sallah ta ce sai hannuna ya kai tahin cikin ƙahoshi cikin ƙahoshi wahu ma mansu ba ta ne ƙawahuwan nashi suna haɗe suna tsaye ya tsaye da ƙahoshi ho ya yana cewa اللهم إني أعوذ برداك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أوصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأنا رواية إمام مسلم صلى الله عليه وسلم haka abu da zai tazo da daban-daban ta ce ta iya wani ado ya Allah ina neman tsari da yardarka ta kare mun hushinka kina na maka ne yardanka kakai kushi da ni Allah ina neman tsari da lafiya ka mana ka ka bar lafiya ka kare mun hukumarka Allah ina neman tsari daga wajenka ina neman tsari da kai daga wajenka dake neman tsari Allah la ausi sanan alayka Allah ban iya kididdige ban iya kai gaya iya kididdige yabanka Allah anta kama asanaita ala nafsi kamar da kai bakanka dir zai bai kenan ba na iya yaban kamar da kai kai kanka don annabi yana kaskantar da kai ga Allah yana yaban Allah cikin wasu da shi ne sai mutum ta kawo me ka na ruwa don me fa da kawo ta a ta shahe shi ta taba jikin shi iya sallah ma ko wala ke nayi ta taba jikin shi iya sallah shine lin ka ruwaye taba jikin mace da namiji magana ke kawo rawahu muslim wa tirmidhi kuma sahahu wa anha ne wata ruwaya daga Aisha radiyallahu anha تتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض مسائه ثم خرج إلى السلام ولم يتوضأ أنه صلى الله عليه وسلم يا شاهي يا أبراسا يا سنبنشي وتدقى تتما تنشي كما يهوتا زوى صلى ولم يتوضأ بما أروه كما تم رواية كتاب وتجد تتدريا كي تجد wace ce amma matan nashi sun manta ita ce da kanta abin ya tabbata kana san su gama kenan ya yi sun manta kuma ya hauta sallah kai tsaye ba wata sabuwar wannan shi dalilin sai da sabu na cewa kenan shahon jiki jikin mace ba abin da aka hudda bai bata harwalla ko da wasu na iya bata ba yace wannan rawahu ahmad wal arba'a kuma bi sanadin rijalu thiqat wa anha duk da wannan a ce muku akwai hadisan sun tabbata ta hanyoyi wanda ingantattu talibani ya tabbatar ingantar ruwaye cewa mun sha bayani a ce rijalu rijalu thiqat ko rijalu rijalu sahih ko irin wannan kalmomi wannan kalmomi zaman hadisi a ce rijalu duka zar sahihi ne ko su katin wannan kadai bai ba hadisi daraja ta inganci ka gane kaga ji arubuta ka ce an ce zar su katin ka ce hadisi ingantacce ko zar sahihi wannan kadai bai ba hadisi inganci a malaman hadisi amma iya daga cikin menene ahadi zai zama to rijalu sakat akwai shuzuz ko akwai irsal akwai sai da yawa akwai inqita duk wanda aka kawo zai sayi ne amma akwai wata illa take sa hadisi zama biyar bai inganci shi da cewa rijalu sakat ko ko ko ko rijalu sahih bai ba hadisi inganci baka mai hukunci sahih ke ta hanya daban cikin dai abin da ake gamawa ne ke na ɓangar da ziyarce shi duka mutanen ƙwari amma yau a samu irsal iya a samu inkaɓa iya a samu shuzuz to sai wannan dai yanzu ce wata ruwaya anha daga ita aisha radiyallahu anha qalat tace kuntu anamu bayna yadayn nabi sallallahu alaihi wasallam wa rijlaya fi qiblati fa idha sajada ghamazani فقبلت رجلي وفي لفظ فإذا أراد أن يسجد غمد رجلي متفق عليه وانا رواية إمام البخاري كانت إمام مسلم كانت تنا بلد بلد تشيوى كنت أنام بين الدين بزان إنا برتي أقباء النبي صلى الله عليه وسلم أتكلم لك تنا أقبين شتكين كان شهودتا تتشي ورجلاي في قبلته كنا ta yi haka ƙawarta tana ƙiblish ƙawarta a ƙiblish ta ce fa'iza sajada in zai sujada ga mazani sai dungure ne ka ne dungur ƙawarta faƙabbantar jalaya sai in matsi in jayo ƙahuwa na limke su sai limke ƙahuwa na kuma in ya ɗaga ta maida ta ce fa'i za a rada an yi sujuda ga madadin jini in zai sujada ne yake dungura kawata na mai sauta kare kaga iya sallama ya taɓa jikin da ku magana kenan ba a ralama sallama sallama ya taɓa jikin da iya sallama shi ne dalilin kawo sai sabi ya kama ka wani sai wannan su dalilan da ya ce maka taɓa jikin mace babu hijabi bai warware alwala kuma ga dalilan shi a hili karara kuma ingantattu yadda da yau kawai dalilai ya ka aije maganar taba jikin mace iya warware a wannan wani yaro Allah kudin sai sai mawari a cikin dauka su sai wuta ka kudin sai sai ba kaza shi bai ba ta wasu hannun su gamu a ce ba ba Allah sai aje kudin da dauka kasa ko akan wani abu duk wannan ba kai wahala gaskiya yanzu bayan wannan mas'ala da take warware arwalla da bata ruwa wala ta shawo mace sai kama kuma cewa khuruju dami min ghayr makhraj al-mu'tal sawa'un kana bi jurhin aw hijamatin aw ru'atin wa sawa'un kana qalilan aw kathira yace hutajini min ghayr makhraj al-mu'tal ba mahuta ba ta al'ada wacce ce mota ta al'ada ta jini mata ke ba jini mata ba ke shi ne mota ta al'ada haɓo na al'ada ne kowa ke haɓo haɓo rashin lahiyar ce kun mata suke dushi ne kuna kan al'ada mata suke kai namiji baka jina al'ada kuka da shi a yawa gwalgwaran ba ce gani makalin mutane to ya ce wannan jinin da ya zubo ba mahuta ba ta al'ada sawa'u ta duk ɗaya ka na bijirin ciwo na kai an jamatin ko bugun jini aka maka a wurin akan ko na kan kai mai haɓo ko haɓo kai haɓo bai ciki ba da bai cikin mutane kenan ko ciwo na kan jini ya zubo ko an maka bugun jini sai shawa aka maka ko haɓo ne duk wannan hutar jini ta wani hanya bai bata arwala kuma ta wannan jini ne sawa'un kanin ƙalilan au kasiran jinin kaɗan ne hutu ko da yawa bai bata arwala wannan magana da tarjama da sai da sabiq ya yi sai cika maka dalilan shi ya ce wa ƙalar hassan an albasari radiyallahu anhu ما زال المسلمون يصلون في جراحاته رواه البخاري وقال واعتر ابن عمر رضي الله عنهما بصرة وخرج منها الدم فلم يتوضا وبلغ بن ابي ابي اوفى دما ومضى في صلاته وصل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجره يتعب دما وقد اصيب عباد بن بشر بسعام وهو يصلي فاستمر في صلاته دقه ليش don hadisin ban bukhari kasa mu'allakan wasu malamai sun kasu kuma tare da sanadin su don su abu dawud haka sauran wuraren su ibn khuzaimah yace hasan al-basri ke cewa musulmi ba su gushe ba abu ne kenan sananne tun sahabbai yan baya ba ma wani ba sahabbai suna suna sallah musulmi a cikin ciwo da suka ji ba ta wani sahabin ya ya ji ciwo bai sallah saboda akwai jini a cikin shi jinin iya zubowa suna sallah su jini bai hana sallah magana kenan to inda ko hal ta jini iya warware alwala an yi sallah ka zuwa cikin sallah ko a ganin ya cikin wasu kwanta maka alwala na kun dama sallah mata ya ce wannan shi ne hadisin shi na kawo da bukhari ya kawo shi haka umar abdullabin umar iya da wani ciwo na mace maru ciwo da basara kama a ce wani buton-buton wani ciwo da ke ta gamu kurji da ke ta waka ya kumbura ya matse wani kurji a jikin shi wakar da min haddama kuma jini ya zubo daga wannan kurji wannan wannan butokin mutu kurjan amma falama tawadda bi saki arwalla ba ibn abi awfa sahabi na sananne an ya kaki na jini ya zubo ko buguwa ko na ka zubo jini da bakinka ya zubo jini da bakin shi amma iya sallar wa madabi kuma cika da sallar shi bai cire sallah ba haka umar bin khattab lokacin da aka tilla shi iya sallah wajiru sa'u daman ya sallah ka hanyar Allah mai cikawa ciwon iya zubo da jini amma iya sallah kada usiwa abad bin bishr bin bisiham abad bin bishr wannan shi ana ka suna hadisin sananne da imam bukhari ya ka hadisin haka abu dawud da zuwa da sanadin duka dogon kissa da sanadin shi da komi annabi sallallahu alaihi wasallam annaka zaka zaka yaki ne na zaka da qami annabi ya cikin yaki suka zuwa saki an kashe mata wani mushriki wanda wannan mushrikin abin ya mai cuta ma san lokacin da ya ciwo an kashe mata shi sai da tufansa ce wallahi sai ya rama sai ke da babawa yana bin bayan annabi sabon shi an zo wani kwari to kwarin wurin lungu ne akwai dutse ne akwai mashiga sannan sallar salama ce wa zai mana gadin wannan mashiga wa zai gadi ɗaya muhajir ɗaya ansari ɗaya muhajir ɗaya kuma mutum madina suka ce su za su kula da tsare ƙofar ƙofar garin ƙofar da dutse suna nan wani mashirki ya biyo dare ya jira dare ya shiga can to ganin su biyu ne suke suke ake suke suke sentinel dan soji da ake kai kana gadi ne wani dan huta kai kai kana tsaye to sai shi muhajirin cewa to kai kwanta zan kwanta dan huta an ka rage ni man tashi ana gadi ake kama kama dai suna kama kama sai ansari iya sallah wani mushriki sai ya kibiya ko zan shi ya bugawa abad wannan kibiya ana asali bai cire sallah ba an kasgana zai kwarki kibiya ma na ga daya iya ci gaba da sallah yi mai kibiya ta biyu bai cire sallah ba yi mai kibiya uku lafazin abu dawud sai ya gaugawa sai yi da sai ya ruku ya sujada tukon don ka aje ya haɗi a sami illa kuma ko shi ne ya gaugawa ya yi rukunin sallar ya yi sujada bai tsari salamce sai wa muhajir magana diji ba a ce to lama an ba ta ne aure mara meta aure mara ma bisa ba kamar da bukan hulko sai ba kamar magana ba bisa ba kamar magana tun lokacin har ba hulko da maka yace wallahi kun ka kara suratu ma ai ba ana kata yace wallahi ina cikin wata sura ne ban san yake wata sura iya cikin wata sura ne bai so yake ta yime kibiya uku iya wurin shi ko aka kayan da ƙara yana jini kurin iya sallah shi ake wani na karantar da kai yadda kwarai yadda hankalinsu yake kan sallah wani zai mamaki walla ba wani mamaki walla mutane kamar mu kurin kwallo wace ta ke a can take dan wani za gani a yanzu mutum nawa za a misali za a accident ga mutum jina ya tsorata tsorata ce ya ji ciwo babban ciwo bai gane ba iya ga iya agaji ko daga bayan da haka shi ma sha bige ke ganga mai gawa hankalin shi ne a nan wani abu da mulki hankalin shi na tsoro kiran doki hankali iya saka mace don tabbas wani abu ne wanda yake ba na ba shakka kan shi kuma ya wakana mutum hankalin shi ta wani wuri ya ji ciwo bai gane ba sai daga baya zai gane to shi ma kenan nan hankalin shi ne cikin sure ta wannan sura ce kun yake ita ce hankalin shi yace kurin bai so ya yake wannan abin da yake ciki to nan a takaice nan mai kawo na ruwayar ai kaga sahabi kuma tare da annabi sallallahu alaihi wasallam amma iya sallah jini iya zuba magana kenan nan magana bi masala bi ce jini iya zuba ba a ce da sallah ba kuma kenan jini inda najasa ne ba magana ba alama dan iya cikin abami magana kan kawo na ruwaya baya kan baban abin da jini bai bata jini bai mutsayin najasa iya cikin dalilai wannan na cewa inda har jini najasa ne da ya cire sallah ko da annabi gaya mashi da me yasa kaza kaza da kace sallah ba tun daga jini ga hanzu a shinka ka ga da wutsari ne ko kashi ne aka ga da koyo sallah dole a cire zalla ma ya cire sallah saboda najasa ko kina a takeice wannan shi ya karanta da ka abu biyu a nan magana ta jini ba najasa bane ba kuma bai bata ma'ana ma'ana ba najasa bane ko bai bata arwalla mu ana an kashi baban warware arwalla amma duka misalai cewa wani abin duk ya zai dauka duk wannan asar ne kawai ne ya ce rawa abu dawo wa ibn khuzaima wal bukhari ta'alikan wannan ruwaya ta wannan sahabi wanda aka ma kibiya kuma jini ya zuba ya sallah abu dawo ya ka ruwaya kuma haka ibn khuzaima haka imam bukhari ya ka ruwaya ba ta da sanadi shin ta'alikan ya ka ruwaya ba ta da sanadi ba kaga nan ma yanzu dai kenan wutar jini a jiki bai warware arwalla da akwai masu haɓar sagan hakan jini akwai bai bata arwalla shi ne kuma magana magana da lele masu ƙarfi kan magana sai alƙayu magana ta amai amai ma baya warware arwalla shi na akwai ta ruwaya ta kawo ƙwayoyin abu da ke warware a ciki akwai ƙayu akwai wa afirka basu inganci shi sa ya zana mai gama basu inganci sawa'un a kanin mulfan أو منه ولم يرد في نقده حديث يحتج به yace da yace maka amai bai warware arwalla aman da yazo ya cika maka baki ko cika baki dan kadan ne zubu ko ka tare kai kun ka zuba da hikar da ko ka zuba a gaban ka an ka iya ka cika sallaka ko akwai mushur ka zuba ka cika sallaka magana kenan yace dan ba dalili ba hadisi da ya zo wanda za a kawo hujja da shi wajen bata arwala ta amai akwai hadisin ba shi da inganci sai akalun lahamin ibin cin naman ratsuni yana warware arwala mun ya ce ma akalun lahamin jizuru ya ce tsohon raƙumi wannan kan jiya kalmar ce aljazur lahaifin duk ɗaya ne illa an kashe kan magana mara jami'in shi ne jazur kurin raƙumi ne kurin ba wani magana tsohon ko sabo a nama a nama za ka yi tsohon ko sabo a nama ka gane na mun zaɓar sabo da tsoho da yaro ba ka gane ba mace ko namiji ba za ka gane dama ta daman duk ɗaya ne jazur kurin iblis ana ne kuna mara raƙumi sai ce wa huwa ra'ayi da khulafa'il arba'a nan maka gani nan wa nan zai gaya maka ne abin da yake warware alwalan da shi gane ba na ba da warware ba mun kare magana ta abin da bai warware alwala kun gane yanzu nan babi ne maka kan babin da abin da ke abin da ke warware alwala ne da magana da magana sabuwa ce sabuwar magana ce lamba ta hudu an ka diba lamba ta hudu ce ba ya bar yanzu abin da bai warware alwala ya bar abin da bai warware muna cikin babin abin da ke warware alwala ne yanzu nan cewa abin da yake warware a rawalla cin naman raƙuri shi ya kashi amma zai kai maka ya ke cewa ya kawo shi a cikin abin da bai warware amma zai kai maka ra'ayi na akan kamar albani ya ce wannan maganar da ya kawo ta ra'ayin halifa wai kenan a wajen guda hudu gaba ɗayan su an ga tunama da an ta wani sace maka ra'ayin halifofi guda hudu ne wa kasirun min as-sahabati wat tabi'in yace illa annahu sahal hadith bil amr bil wudu' minhu fa an jabir illa an samu nan minke cewa eh astaghfirullah na na mu jabal jabal minki da mu haka bane ba anan shi abin da yake doka tabbas ne naman raƙumi iya warware alwala a wajen malamin guda hudu a gani iya warwarewa shi aka haka ba ma zaman karshe magana ce dai ke ma yake cewa me yake cewa mu za mu ɗauka tabbas kin warware ya tabbata duk da wannan halifofi shi da ya kawo ci a wajensu kenan bai warware ba a gane amma ya bata rawar shi amma ya kawo na ra'ayin guda guda hudu a wajensu dukansu na ma da kuma lahiya da wani haka ne magana take ce a wajen halifa guda hudu kenan na ma da kuma a wajensu bai wani wani arwallah magana shi ne magana kenan naman raƙumi bai warware arwala a wajen abu amma shi iya ga za ka ya kama magana ka abin zai ka da biya kama ita duk da wannan guda hudun su a wajensu na mara kuma bai warware arwala amma hadisi ya inganta bil amar bil wudu minhu abin da ya kawo umarnin yin arwala in haka na mara kuma su ma a wajensu wannan guda hudun bai komi bai bata amma shi albani ga da shi wani malam a zahiri ya goyi bayan rashin warwarewa shi malam iyakan tunna mara dumi bai warware a rana shi aka haka yake kuma ya kama ka masu wannan ra'ayin halifa guda hudu da aka haka suke tunna mara dumi bai bata a rana to amma shi ma ma adalci cewa akwai ruwaya ta inganta ya gama ka sake nan ta inganta na umarni da yin alwalar in gane ku haka za mu tunani فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحم الغنم؟ قال إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ ولا تتوضأ. يا كان حديث فرقون جابر جابر بن سمرة يجي وانا متين يا النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحم الغنم؟ رسول الله الولا إنا جنا من كنانا دبوبي kenan kanan dabbobi in na ci gaman kenan akuya tun kenan kanan akuya da akuya sauransu na yi alwala in na ci su sai ce in shi ta wadda an kaso ka yaro wanda ta dan ba da ko in shi ta fara ta wadda an kaso kakkai na ake ake ake mana naman karamar dabba in kaso kenan da aka cikin bai wani warewa in kaso ka ya wala kun kira kan su ba قال هي تبيت يا رسول الله اتوضا من لحم الابل زي ارولا ان ناجي نام راقمي قال نعم فتوضا min hulɗin ka yi arwalla in ka ci namara kaga wani shi ne na sinkarar ke nan a yi arwalla in ka ci namara ƙar wasali fil marabin da kanan marabin da kanan zan yi arwalla a garken ƙananan dabbobi a ganan kina ce akuya tunkiya rago dukkanin guda ranar ne su ne algana ba tare da awari ba akuya ko tunkiya ko rago ko rago zai iya sallah a garken da ƙananan dabbobi da bace shi na'am zai ka yi sallah a garken dabbobi ƙanana ƙala usalli fi fi mafugarkin ibin zan yi sallah a wurin durkushin raƙumma ƙala la ya ce a nan almubarakin ibin rukun a cikin mace gure ke ashe kuma bai garki a kan shi akan dabbobi akan jigo irin na dabbobi amma dai ana ne wurin garki na kuma suke taruwa su zamna su kwanta ka annabi ya bada dama a yi sallah a wurin garke kananan dabbobi amma ba a sallah a wurin garke ko wurin turkushin rakun wani ya karantar da kai da dama cewa tutun duk dabbar da ake ci ta ce garkenta ne ai akwai kashi akwai wutsari wani zai tsammanin kashin da wutsari na jasa ne aka tada mabita saboda da maka kashin dabba da aka ci dabba duka ba da aka ci ma amma shi shi na rakuni ba dalilin kashi ko tsari ba a ko dalili can za mu jaka dalili ba ɗaya ba dalilin shi dai nan ƙananan dabbobi garkensu ba laifi suna magana sallah a wuri ba matsayin ba kashin ake magana daman kashin bai matsayin komi bai matsayin kasa shi mara abin kashin shi annabi ya bada magana shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada dama ga wasu sahabbai wannan urani ne wanda suka zo suka samu yanayin madina rashin lahiya ne bace su je bayan gari su sha nono na raƙumma kuma su sha wutsarin raƙumma kenan magani ne wutsarin raƙumi ta wannan nasu kuma ana sha shi ma ba laifi bane kenan manzo Allah ya bada dama a yi sallah a garken wurin durkushin garken ranar dabbobi amma ya hana a yi sallah a garke ko wurin durkushin raƙumma ba dan kashi ko tsari bane ba a ba dan da bane ba da da zai magana gashi dalili ga magana ba yanzu ne kenan anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada dama a yi sallah garken ƙananan dabbobi amma ya ce ka a yi sallah a wajen garken raƙumma rawahu ahmad muslim وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وجوب من ابن ابن yace an wa tambaya ta musamman kan arwalla an aka ci namun raƙumi faƙal tawaddau minha haka umarni ku yi arwalla in kuka ci namun raƙumi wasu bil an yi ganam aka yi tambaya naman ƙananan dabbobi wa yace la tatawaddau minha kawya wala dan kujam ana nufin nan doki a wallahi babu wajibi san kula kai wasu bil an salati fi barka ibn amma tabbaya ka ar walla a garke raqum ma salla kai salla a garke raqum ma faqal la tusallu fiha fa inna shayatin fa inna shayatin shayatin domin daga shedanu suke a daga suna tare da shi kai wurin shedanu ne shi yasa ka kenan an hana sallah garken raqumi a garken raƙuma don wuri ne na shiɗaru ba don kashi su mata ko tsarinsa ba ne ba kuma ranar nan magana garken wurin rukushinsu ba kun ba da nan sanama ba ya tabbatar da yin sitarar da raƙuma gaban shi ba ko ya sai raƙuma ya sitarar da shi daidai abin shi kenan ana sitarar da raƙumi a nan ana magana garken garken raƙuma wurin shiɗaru ne amma na ƙaran dabbobi babu wani magana za ka yi sallah a can na ƙaran dabbobi ko amma baka yana al'umma amma ba dan ta ba al'umma wajen da matsayin ne ga dalili wuri ne shi dan wasu ila an salati fi marabul kanam amma tambaya kan salat marabul kanam kinan akan garke na kanan dabbobi faqala sallu fiha fa innaha baraka kaji ba ku yi sallah a garken kanan dabbobi yace wani suna a wuri ne domin suna da albarka dabbobi ne masu albarka kenan ku yi sallah a wurin rakin su ba laifi bane wannan shine abin da ake faidatar da muka wani misali ko sauran lokaci ko to muka zo mai da falasa kin akwai maganganu da aka masa insha Allah kai masa sama insha Allah sun yi sauran bayani insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته